Allah an jara da gure da kai shi wannan babi babi ne wanda zai kwadaitar da mu ya jawo hankulan mu akan mutum ya kiyaye yin aikin da ya saba na alkhairi ya dawwama yana yin shi matsalan ka saba kullum za ka yi na filfili misali raka'a sittin to ka saba kada wani abu ya hana ka ka saba kullum za ka yi karatun alkur'ani izu ashirin to ka mai da shi laziman kada wani abu ya canza ka an fahimta ko haka nan dai abubuwa daban-daban duk abin da ka saba na alkhairi to kada ka yanke shi ka daina shi dan me idan ka yanke ka daina Allah zai daina ba ka lada sai wanda ka dawo kana shi yasa ake son kullum ya zama mutum yana da wani aiki na lazimi wanda ya lazumta ma kanshi kullum zai yi shi daga yau har ila yawon kiyama dan malamai sun ce wannan abun shine ke jawo ma mutum dawwama a aljanna yanda yanzu a duniyan nan tunda ka bude ido ka ganka a musulunci ba za mu ce ka shiga ba tunda ka bude ido ganka a musulunci kana da sha'awar kai ta musuluncin nan ko da zaka shekara miliyan to shi kuma wannan niyyar taka ita ce shi kuma Allah in ya kai ka aljanna zai ta baka arziki zai ta maka abubuwa khalidi na fiya la yabuna alhajiya da haka ana son duk abin da mutum ya saba da shi na alkhairi to kada ya yanke shi ka lizumce su koyaushe ya zama jininka koyaushe ya zama jikinka ka dinga yin shi har ka mutu to in ka yi wannan shi kuma Allah ba zai yanke da baka sakamako ba abadal abadi inna Allah la yamallu hatta kamallu Allah bai kosawa sai kun kosa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hakika ubangiji Allah la yughayyiru ma bi qaumin baya canza ma wasu mutane abin da suke a kan shi hatta yi gayyaru ma li anfusihim har sai mutanen sun canza abin da ke ga kawunan wannan ayat musamman a wannan yanayin zaka ji ana ta kawo ta ko Allah ba zai canza ma mutane ba sai sun canza ba wai ta kaito bane akan cewa kana zunubi to Allah zai barka cikin bala'i da masifa ne da ka koma malala ba ta kaito anan bane a'a ta taƙaitu ma a kai idan kana wani aiki na alkhairi to Allah ba zai canza ya daina baka lada ba har sai wanda ka daina yin aikin alkhairin zai canza maka ya daina baka lada ina fata an fahimta wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace ولا تكونوا كالتي نقضت قبلها من بعد قوة أنكاثا وإنكاثا نعم Allah yana magana da mutanen Makka ne yana buga musu misali da wata mata da malaman tafsiri suke kawo hikayarta cewa wata mata ce kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a duniya aka yi ta mace ce mawadaciya Allah ya ba ta arziki ya ba ta wadata kuma sai ya zama sai Allah ya jawabe da cikin hankali ya zama ta samu ciwon hauka to amma ciwon kuma na hauka ya zama mai fita azan ko da ja'i da da talakan mahaukaci talakan mai kudi an suna da bambanci wannan talauci zai tsara barki shi wannan kuma wannan arzikin zai gaga ya dan tsara fitar shi ko riga mai kyau da yaron kafa to shikenan ita wannan matar da ta dan hankali ya same ta kullum sai ta tara bayanta da safe sai ta ce a ci gaba da yin kaɗi an san kaɗi irin wanda ake da auduga din nan yana zama zare sai ta ce ya ta zo ta kafa kujewa kawai ta dinga kallon rana su kuma ana kaɗi rana na ɗaga tana ɗaga kai sama rana na ɗaga tana ɗaga kai sama sai ta ga wuyanta ya ƙure rana ta zo tsakiya to sai ta ce masa kuma a canza hannu ma'ana duk wanda aka tubka a kwance shi shi kenan aka gama ce to masha Allah alhamdulillah an gode ke masa godiya ce kowa ya yi mashi sai gode gobe kuma wannan audigar sai da rana ta wuce shi a zo ai kai sai ta kama kallon rana rana na daga tana daga in wayan ce kage rana ta kai tsakiya sai ta ci a canza hannu sai zama ta dau tsawon lokaci ka ga ita bata kulla abin arziki ba ko bata walwala na tsiya ba to shi ne Allah ke buga wa mutanen makka misali da ita ya ce haba mutanen makka kada ku zama irin mataccen mahaukaciya ba Allah ya aiko muku annabi ya ba ku littafi kuma Allah na magana da annabin nan annabin nan na gaya muku amma kullum in ya gaya muku zuciyarku mai kwanta na da imani sai kuma ta walwale ta koma ba kafirci to shine Allah ya ce wala takunu kada ku zamo kallati na kadar gazala kamar matan nan wacce ta kwance abawarta ma'ana kadinta min ba'di quwwatin bayan wannan kadin nata yayi karfi an kasan sai ta kwance shi kwancewa ta walwale shi ya zama cewa wannan zaren ya koma auduga to nan hikimar Imam Nawawi da ya kawo wannan aya anan ai ka ji an yi magana kafirai da mahaukaci a ko to kai ma ne hankalin akwai inda za ka tufka zarar ka kwance da kanka ka zama irinta ka saba bayan kowace kafin kowace sallar farilla za ka yi nafila ka kama kana tufka aikin alkhairin kenan to sai zama kawai nan ka ɗauke kafa ka dina salatin annabi da kake yi ka ɗauke kafa ka daina karatun ƙur'anin da kake ka ɗauke kafa ka daina ka ga wancan aikin ladan da ka tubka yanzu me kake mai walwalewa kana ta kwance shi kana ta kwance shi Allah ce ku kada ku zama haka ya zama cewa duk abin da ka kulla na alheri ko ka rike shi gamgam kai ta yin shi kai ta dawwama a kan shi kaga ɗauki darasi akan sahabban manzon Allah za ga wani sahabi shi na fila rasa abi kawai ya saba yi amma idan wani dalili ya gita bai yi na filan na wasu abi ba to bai baranta haka gobe sai ya tsara ta ko ba faɗin lamus wani a wanda ya saba kullum ya sadaka dabino kwaya ɗaya to idan yau bai samu damar yin sadaka dabino kwaya biyu ba gobe sai ya biya na jiya amma ba faɗin lamus to kun ga yana daga cikin wannan hikimar fa da Allah ya turo mana wa'annan waliyan masu tariqun nan aka ce idan za ka anshi tariqa kai alƙawari kullum sai kai shi ne sofa wai idan misali yanzu ka ga dama kana iya zuwa da daddaren nan ka ɗauki ranar da ka ce yau sai na istighfari dubu ashirin zan kwanta ba alƙawari to amma idan ka ji jiki yau da mun gobe tun magaraba za ka kwanciyar ka ba alƙawari jibi ma ba za ka yi ba in ba a yi sa'a ba sai ke wata uku ba ka ƙara yi ba zama da za ka yi ma Allah alƙawarin to kullum na yi alƙawarin zan istighfaru dubu cikin minti goma ko sha biyar ka gama kai kwanciyar ka bacci ya ɗauke ka amma ka yi alƙawari kullum kullum za ka yi to sai ya zama cewa ka shekara goma kana yi baka yanke ba wannan na dubu ishirin ɗin ka yi dubu ishirin kai dubu ishirin kai dubu ishirin ba da ba to shi yasa ake son wannan hanyoyin na bayan Allah da rikun na ake cewa a yi alƙawari ba wani karkara ba ne a yi alƙawari in ka yi alƙawari ka san nauyi ne akan ka to kullum za ka yi ta yi kullum za ka yi ta yi har zuwa mutuwarka wannan shi ne hikima kawai wal ankas imam an-nawawi ce abinda aka ce ma ankas jam'u nakisin jam'i ne na nakisu wa huwa al-ghazl al-manqud shine abun abun kadi al-manqud wanda aka walwale shi ake cewa anka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu fa qala alaihim al-amadu fa qad qulubuhum wa kaseerun minhum fasiqun Allah yace wala yakunu masu imani sahabban manzon Allah Allah ya kada su zamo mana kallazina utul kitaba min qabli kaman wanda aka ba littafi tintini kar su zama kaman yahudawa kar su zama kaman nasara yahudawa ba su bane suka walwala alƙawarin su akan annabi Isa suka kiyarda da annabi Isa to masu imani kada su zama haka kiristoci ba su bane suka walwala alƙawari kan manzon Allah kada ku zama haka yahudawa sun san manzo Allah suka ki imani da shi kiristoci sun san manzo Allah suka ki imani da shi ya arifu na kama ya arifu na aba aba aba abna'ahu sun san su kamar yadda suka san ƴaƴan ya arifu na hu kama ya arifu na abna'ahu amma duk da wannan sai suka walwala wannan alƙawalin to sai Allah ke jawo hankalin masu imani yace mu ma kada mu zama irin haka ya za mu zama irin haka shine tarbiyyar da manzo Allah ya tsora mu canza abubuwan da manzo Allah ya hana mu aikata abubuwan da manzo Allah ya umarce mu mu ki wannan shine walwala alƙawali mun zama kaman yahuda ko kaman kiristoci misali ɗauki sallah annabi alaihi salatu wassalamu har aka daina jin maganar shi yana kan shimfiɗa shi ta koma ga Allah cewa yake assala wa ma malakat aymanu ku kula da sallah ku tausaya ma abubuwan da Allah ya mallaka muku kaga manzo Allah ya ban mu akan alƙawari yanzu idan ya zama cewa musulmi kuma yana wasa da sallah da Allah bai zama kamar Yahuda ba wanda suka walwala alƙawari idan ya zama musulmi na wasa da wasu sha'a'ir na addini ya zama kamar Yahuda in musulmi ya zama yana wulakantar da martaba annabi ya zama kamar haka in musulmi ya zama yana wulakantar da alqur'ani ya zama kamar yahuda ko kamar kiristoci Allah ka kiyaye da haka kowa ya kokari kullun ya zama akan alƙawalin da ya saba a kai abin da kake na ibada kullun ka dage kai hatta irin auradai na addu'o'i na neman yadda Allah idan ka saba kullum kana da ɗan dafa ɗinka da kake na sunan lawa ɗari da ila mu to kada lokacin yi ka shiga ai lokacin fita kasuwa ya yi kubar ina yi zauna ka yi baka sani ba wata kila wani bala'i na na yana jiran ka bakin kasuwa da ka yi hasbunan lawa nan sai da je ka buge shi ka wuce lafiya ai da yawa ma lokaci ibtila'i kai kanka in ibtila'in ya zo sai ka ci shi ne shi yasa kwana biyu daga hasbun Allah wannan ba ta samu a shi bala'in nan yake bibiya ta to kana ce karan kai haka nan abubuwan da ake na jalabi na neman alhairi wajen Allah kana iya kace to malam ya lafi wannan kullun dubu ne to dai ba un huta to baka bari wata kila Allah ya kaddara wannan dubun tara ne ita ce ba kullun abu da ka ketare kuma ya kalalo ta ba samu matsala ba to duk abubuwa da ake son kullum a ranka yin su don neman yadda Allah Allah ka ba mu ikon da jima'a wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha su yahudawa ai kiristoci wanda suka kirkira ma kansu rububaniyanci wata ibada ta nafila suka dora ma kansu cewa za su ranka yi Allah ya ce fa ma ra'awha ba su kiyaye wannan alƙawarin da Allah ya tsora musu suka tsora wa kawunan su haƙƙa ri'ayati ha haƙiƙanin kiyaye wannan alƙawarin wannan alƙawarin yana fahimta ma da irin alƙawarin ɗariƙun waliyyai yanzu da Allah akwai wanda Allah ya lubunta mu a ce dole kullum sai ka yi wasi ba ka yi lazumi safe da yamma amma in ka ce ka yi alƙawari ya zama wajibi to haka fa kiristoci suka yi bayan Allah kiristoci su ne suka kirkira ma kansu wani aiki na ibada na nafila Allah na cewa kuma kafaina ala atharihim bi rusulna wa qaffayna bi ismi al-maghib wa atayna al-rijla wa ja'alna fi qulubi alladhina tabu ra'afatan wa rahma mene wa ghabaniyata nibtada'uha Allah ya ce ma katabna alaihim illa ibtida'a radwanillah ruhubaniyanci shine mutum ya keɓe ya ɗora ma kanshi wata ibada kamar yadda fada suke ko su ne masu zama ɗaki ko su ne fasto fasto ne wa'azi ne ko fada ne mai zama ɗaki irin yadda fada ɗin nan suke fada ya shiga ɗaki bai zuwa gona bai zuwa kasuwa yana nan yana ta abubuwan shi a ɗaki Allah ce to amma wanda suka wajabta ma kawunan wannan rukubaniyancin Allah ce amma matsala fa ma ra'awha hakka ri'ayatiha ba su kiyaye wannan rubaniyancin ba hakikanin yadda Allah ya ce a kiyaye shi to kun ga nan in ka kula wannan abin zai yi ba kama da irin ɗariƙun walidai ba inda Allah ya tsora ma dole sai kai wazifa ba inda Allah ya tsora ma dole sai kai lazimi ba inda Allah ya tsora ma dole sai kai zikirin juma'a amma kuma abu ne mai kyau to Allah subhanahu wata'ala da ka dora ma kanka to wajibi ne kuma ka kiyaye shi hakikanin kiyaye idan ya zama misali kai ba kadire ne ko ba tijjani ne ko ba na kashafan da ne ko ma wani iri ne wanda ake an sa aurade daga hannun waliyan Allah idan ya zama cewa ka an shi wa'annan auraden baka kiyaye su irin yadda Allah ya ce a kiyaye su ba to kai ma fa ka kabanto da kiristocin can ba yanda fada bai kiyaye rukubaniyanci ba bai tsaya a kan shi ba ya samu matsala to kai ma da ka anshi ɗariƙun bayan Allah a fahimta ba wani a ce ɗariƙun bayan Allah irin wancan ba ne ina misali ne kai ma da ka anshi ɗariƙun bayan Allah idan baka kiyaye su yanda ya kamata kai ba kai ma ka canza alƙawari irin wancan matsalar ta same su za ka iya samun ka amma da Allah a wuraden bayan Allah da muke amsa akwai cikawa cikin su kai da zaka je ka samu shehi ina son za a shi dariƙa to alhamdulillah ya ce to dariƙan nan alƙawari ne tsakaninka da Allah ka yarda eh idan an fara ta ba a bar ka ce na yarda ko ana yin ta cikin jama'a na yarda za a girmama iyaye na yarda za a rinka yin sallah cikin jam'i na yadda in an shiga ba a fita na yadda ba a haɗa da wata rika na yadda ka yadda eh ki fati a salati fati maka addu'a ka tashi idan fa rana ɗaya baka yi ba Allah zai tambaye ka to ya ba a cikin alƙawalin yau ba kuma ga sharuɗa nan dan tariƙa bai kaza dan tariƙa bai kaza dan tariƙa bai kaza kai lokacin fa bayan Allah lokacin bayyana shi wa radiyallahu anhu idan ka ga matashi da gemu a ce ai dan kabali ne ai kuke a da gemu ce ba su kuntuwa ba su gulma ba su annamimanci ba su hasada wanda ba su ba su tabbatar masa da wani ko gulma aka yi ce ai da wani a ce kun san su ba su gulma kaddara ka zaune shi ai in shi shi shi sai ya hukunta shi to kai ne yanzu ba kai muƙaddami ko shehi kai in ma ba a gulma a fadar kama fada baka cika ba sai ana ɗauko ma gulma wancan ai wani ɗan izalan da yau ba ai wani ɗan salafiyar nan ma aka raba kallon a zaya ce ce ku banni da shi a ji kiran shi an baka da shi ɗan samun matsala to akwai matsala wajibi ne wa'annan awaradan na bayan Allah da kai ma Allah alƙawari in ka san baka iyawa duka amsa in ko ka amsa to dole ne shiga mota ajali dole ne ai ga zan mutum ya shiga mota ajali kuma an kaddara zai mutu Allah ba shi zai ranka ce mutum rai ba a tsaka gudu ba haka waɗannan hanyoyin bayan Allah suke Allah ya ce su waɗancan nasara ba fara aura haƙƙa ri'ayati ba su kiyaye wannan alƙawarin da suka yi ma Allah na keɓantattar ibada ba matuƙa kiyaye kuma wajibi ne duk aikin da kai tsakaninka da Allah kai ma Allah alƙawarin to wajibinka ne ka kiyaye shi kafin kai shi in baka yi shi Allah zai tambaye ka Allah ka gyara ba وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل fataraka qiyamul layl wannan hadisin an zo daga Abdullahi dan Amr dan Qasim Allah ya kara mashi yadda shi wannan Abdullahi bin Amr bin Al-As wani sahabi ne mai ban mamaki mustahidin sahabi da yana daga cikin Abdullahi Abdullahi nan guda shida wanda musulunci ke alfahari da su yana matashin shi sai ya zama kullum da daddare kwana sallah yake da karatun Qur'ani kuma wuni yake azumi to sai labarin ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira Abdullahi bin Amr bin Al-As shi Abdullah ya kake tsayuwar dare sai Rasulullah ai ni duka daren nake kwana sallah to ya kake azumi yace kullum azumi nake manzon Allah ya ce ba za ka iya ba bana baka shawara ba garin kayan azumi uku a kowane wata sai shawara kula tun da shawara ce zan iya fiye da haka mazala ce to garin kayan azumin kwanukan farin wata ma sha uku sha hudu sha biyar ce zan iya fiye da wani ita to karin kayan azumin annabi dauda mana ai karin kayan azumin alhamis litinin mana yace ya rasulullah zan iya fiye da wannan yace to ka rinka yin azumin annabi daudawa yau kai azumi gobe ka huta jibi kai azumi gata ka huta ya rasulullah zan iya fiye da haka annabi ce to ba da wani azumi da yafi wannan baba umarni bane ake ba shi shawartar shi ake shi kuma lokacin yana jin yawwa Kira manzo Allah ya kyale shi aiko malam sai Allah ya mai tsawon ya tsufa shi da kanshi ya aji azumi shi da kanshi kiyamun lailan sai zai kasa tashi sai zai kwana margina margina a shimfiɗa kawai sai ke cewa kai sona ina ma a ce rangwamen da manzon Allah ya mun na anshe shi yanzu gashi na zo zamanin da bai iyawa kuma ne ma Allah alƙawari a ganin da ake koya mana in ma kana jin cikinka da kwarin za ka iya a'a jikin na da haƙƙi iyalinka na da haƙƙi baƙonka na da haƙƙi wata rana irin wannan ta auku bayan manzo Allah ya haɗa abokantaka sai ya haɗa abokantaka tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda shikenan rannan sai na Salman al-Farisi ka yana daga cikin zahidan gudun duniya Salman al-Farisi Allah ya kara mashi yadda saboda gudun duniyar shi ɗakin shi ba ke miƙewa ka sai dai a dudduka a shiga a kwanta ya an gama a hita kuma duka mayafin shi kwaya uku ne da na ɗaura da na lullubawa da kaskara guda ɗaya sai buta shi sai kwanan alwalar shi sai kwanan sai buta shi sai kwanan abincin shi sai kwanan wankan shi ku kada ya mallaka a duniya amma lokacin da Salman al-Farisi ya zo zai koma ga Allah yana kwance ya fahimci mutuwa ta zo mai kawai sai ya jago da kuka in ma an bashi hakuri sai ya juya ya kalli bango ya fashe da kuka bai ma san a bashi hakuri aka ce asalmanu sai kake mu kuka manzo Allah ba yi ma bushara kaza ba manzo Allah ba yi ma bushara kaza ba yace kai duk ba wannan nake ji ba yace ina jin kunye in je lahira in game da manzon Allah na tara kayan duniya shi ya dame aka ce to wanne ne kayan duniya ce da muka bincika sai muka ga daga kwanan wanka sai kwanan abinci sai ruta sai iskarar mayafi guda ɗaya amma yana jin kunya ya je game da manzo Allah ya ƙara kayan duniya to mu ko za mu ga annabi in dai wannan na jin kunya ya je ga manzon Allah alaihi salam yanzu dan Allah ɗan uwa waye nan bai da riga kala goma ko ni almajirin ina tafi goma ga gona ga gida ga kai Allah ka sa mu cikin shekan annabi mu yi kokari da an je kiyama mu gane inda annabi yake wallahi in ba ba abin da za mu iya yi mu ga mu da Allah to shikenan sai shi sai na Salman al-Farisi din nan sai je ziyarci Abu Darda da ya ziyarci Abu Darda sai ya ga mata Abu Darda kawai irin kasha kasha kamar wata da aiki sai ce ba bai wa Allah ke kina da miji ba ki dan yin dan azuri na binki wani guji guji haka ta ce a'a ai abin da za a yi ma'adar shi Abu Darda bai da bukatar wannan abu bai da wata bukata game da mata shi ba wani bukata in yi ado shi to haka ne su to ba ko ana zuwa abu da wada ya zo iske shi a gida bayan an gaisa sai abu da wada ya dauko abinci ya kawo sai ce mai ai tare da kai za mu sai ce azumi nake ce a ba zan ci abincin nan ba sai ka ci abu jarda ya duba ya duba ya karya azumi aka ci abinci aka yi ta hira aka kawo abincin dare aka ci to shi kenan sai abu jarda ya fara waige waige bari ya tashi ya samu na gina inda ya saba kwana sai ta haba abu jarda ya kanta ne bacci wannan fusar ma da fara su dattijan sahabin nan biya gyaune sahabbai ba ya ce kwanta ni bacci da an ɗan kwanta an ɗan juya an ɗan juya abu da wada bai saba ba sai ya zabo ya tafi su kwanta sai an jima haka suka kwana can kusa da asuba sai su ko asuba ta kwanta suka yi alwala kai sallah yi in na bilbilin shi asuba ta ru suka yi abin da suka yi ta masallaci Allah ga in kai haka wannan baƙon ba ko rashin za ka yi baka ce ana ka kiyamun lai kenan da safiya ta ya zaune da shi ce kai abu da wada ƴaƴanka na da haƙƙi a kanka matarka na da haƙƙi a kanka jikinka na da haƙƙi a kanka idan ka ma yana da haƙƙi a kanka ka ba kowa haƙƙin shi saboda cikin ɗan adam yawan ibada ban iya in ka zo ka kwana sallah to dole ko ka kwana dole ka wani bacci dole ka wani bacci dan haka sallan nan da ake ta aiki yamun laila aiki yamun laila in ka zama za a za ta zama maka aiki ba shan sai ladayya ka ji ya kusa faɗin as-salatu khairun min an-nawm sai ka rubuta ma kanka biyar ake sallah azuwa insha Allah kullum hudu da rabi ina tashi in dan nafila ta wata a hudu in hada da wuce Allah ya wa mu ladan ba laifi ka kullum kai kana azumi a'a bi a hankali in kalitinin da alhamis ka dan samu karhin neman arziki amma ka kwana sallah ba za ka iya kullum kai ta azumi ba za ka iya shi kuma in dai kana yi Allah ba zai yanke da baka lada ba wanda kuma ka daina shi kuma ladan zai daina ba akwai matsala to da ka shi addini sai ki yake so ka kula da Allah ke nufin mu da saiti ji yanda ya mana sallolin nan ai sallolin nan duka ba raka a goma sha bakwai ba ce to yanzu da Allah zai ce to abin da za a yi kawai abin da ake so da daga safiya yau zuwa safiya gobe kai raka a goma sha bakwai duk lokacin da ka samu lokaci ka tsaya ka yi wallahi sai an samu karancin masu sallah to ai da ya wuce ka a goma sha bakwai saboda an jima sai ne wa shahi wani in ya je ma zai kwanta shi to ai na gaje ba gaje can wajen asuba na sai na gobe su sai ka ji sha bakwai sha bakwai sha bakwai ta ta amma da Allah na nufin ka da sauki sai ya maka hikima sai ce to ka tashi bacci inda da gajiya yi biyu kawai biyu kawai shi ka sa daga nan kuma awa nawa Allah ke ba shida bakwai takwas tsawa goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya ya baka awa takwas kana can kana hidimarka sai ce to zo tun da yanzu ka ci ka koshi ka kewa yayi hudu kawai an jima sai ce ɗan ƙara hudu ka fara gajiya to yi uku ɗan matsa ƙara hudu hudun ma sai a ce dan kafi tsawo biyu da sura biyu ba sura ka kwanta kai tsaccin ka sai can gari ya kwanta ce yi biyu da sha bakwai ɗin ake cewa ai ya kake zato za su yi fatinin tsarin jirai yanzu azumin ramadan da Allah cewa bai to kowa dai duk shekara kai azumi talatin kawai mutum nawa ne wani ramadan din zai ce wai ko ɗaya bai ba kuma da Allah ya ga dama ya saukar da wasu lambobi ya rinka watsowa kawai da ramadan ya kusa a watso lambobi fara da an ganga da lamba a ce bari kai za ka yi Allah ya ce to dan kada ku damu a zo a tattaro baki ɗaya kowa ya ga kowa zai cin abinci da rana kuma kwana talatin aka sai bari wata goma sha ɗaya ke ta cin abinci ya Allah ke nufi Allah na nufin dan mu iya wannan addini cikin sauƙi Maza Allah na mana fiye na shi inna hadha ad-din matinun fa awjilu fihi bi rabbih ci addinin nan tsauri gare yana da ƙarfi ku shiga a hankali zaka yan uwa duk abin da za ka yi na ibada ka samu ɗan abin da za ka yi wanda za ka ranka yi kullum kullum kullum wata rana annabi alaihi salam ya shigo masallaci sai ba an tsawara wata igiya tsakanin ginshiki da ginshiki to da lati wannan igiyar me ya kawo ta sai ka ce ai kama ta matar ka bai na buci ta tsawara ta shi me take da ita ce ai idan ta yi sallah da daddare ta gaji sai ta kama igiyar ta lilo ta lilo ta lilo bacci ya tafi ta ci gaba da sallah sai annabi ya ce kwance ta a gaya mata na hore ku da abin da za ku iya kawai Allah in kai ne kaga ta yaka ya zaka ce a ce matar ka ce ke wannan yaya ai ha faɗi za ka yi amma za ka ai mala ni na aure waliya Allah ba na sallah ne to annabi ya kwance ma tashi igiya haka ake yi addinin nan kuma igar ka samu ɗan wani abu wanda kullum za ka yi ba da damuwa ba kuma saura ka ban Allah shi abin da ake nema a addinin nan baki ɗaya mu wafa a sakan ɗaya in ka dace da rahama Allah shi ke nan rayuwar ka yi kyau su baye suna cewa rayuwar ɗan adam sakan ɗan ƙarshe ne kawai sakan ɗinka na ƙarshe wanda daga shi za ka mutu shin ka mutu da imani i alhamdulillah ka mutu ba imani ko shekara miliyan kai ba da imani in dai ka mutu a wannan sakan din ba imani riki ya tsinki sadaka yan uwa kun ga lalle ne mu rinka kulawa matuka mu rinka tsayawa mu rinka lura da aikin ibada wanda za mu iya kisa kullum da in an zo irin wannan muwafaka nake ce mu ɗan uwa mutum ya kokari ya zama yana wani kasuwanci tsakanin shi da Allah ba wani sa kawo ba komai ba ka ce to kullum daga karfe tara na dare zuwa karfe goma ba zan magana da kowa ba zikirin Allah ba ka tsaya ma wannan kawai yanzu a awa ka ɗau la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa dubu nawa za ka ai dai akalla duk minti sha biyar ne ai kayi dubu ko to a ce yanzu kullum ka ware makanka za ka yi la'ila ina dubu hudu ka shekara ashirin nan kana yi. Allah aljanna ma ba an kai ka inuwa ba tukun za a wuce da ka shekara. Da haka abin da dai ake su mulazama ka lizinta ka tsaya ka rinka yi ka rinka yi da wannan da za ka fama yadda Allah Allah ka ba mu ikon samu. Da haka shi wannan sai na Abdullahi dan Umar Allah ya kara mashi yadda sai gashi manzon Allah ya bashi shawara bai an shi shawara ba sai gashi yana nadama akan wannan shawarar da Annabi ya bashi bai amsa ba amma ba asali ba umarni ba shi saba umarnin manzon Allah laifi ne amma shawarar manzon Allah ba laifi ba a kullu da kyau musamman a irin wannan zamanin namu kawai ne shi to kaji Annabi ya ba su umarni a shawara ce umarni daban shawara daban lokacin da aka yi aka je za a yi yakin badar annabi alaihi salam da aka zo sai yadda zango cikin wani ɗan tafki haka sai ce mu sa wannan tafkin a gabanmu duk abai aka sassau da kaya kawai sai wani sahabi ta sai shi ya rasulullah wannan sauke kayan da kace mu yi anan shin Allah ne ya umarce ka ko ko dabarar yaƙi ce sai wanda Allah ce wa Allah ya umarce ni ba dabara ce ta yaƙi zai ce to mu tashi daga nan kan mu zo rana wannan tafkin ruwan mu mai da shi bayan idan muka sa shi gaba aka zo ana yaƙi kaga inda kafirancin suke babu za su yi ƙoƙarin su tura mu baya sai su ba mu da ruwan su suna da ruwan sha mu ba mu da ruwan sha to amma idan muka mai da ruwan baya duk yadda suka turo ne idan ma sun tura mu cikin ruwan ne to su ba za su amfana da ruwan ba mu ko koda jika mu ne zai mutu sauki maza Allah ya ce kwarai a tashi an Allah wannan ya sunanta shawara Allah ma na ce mai wa shawaruhum nam da ka zo aka gama yakin odin na sha faɗa a nan maza Allah ba ya kira sai na abubakar mai shawarce shi ya za a yi ya faɗa kuma Allah na nan ya kira sai da Umar ya faɗa Abdullahi bin Rawaha ya faɗi nashi manzo Allah da ya shiga ya dawo sai a shi shawara sai na Abu Bakar to da haka akwai shawara tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai akwai kuma umarni akwai wata mata barewa yan tattabbai wa sayyidatina Aisha ce ta aure mijinta ya sake ta to kuma in Allah ya ce wa bai da tsanta yi ta kamun kafa kai har dai yazo ya kamun kafa da manzo Allah ya zo annabi shi a rasulullah na saki mata ta barira ina roƙon ka je ka bata hakuri kai mun bikonta dala da an jihe ne ba sai koma ba to shikenan da manzo Allah ya ce to ke mijinki gashi kaza kaza kaza ya fi ya tubo ni ummai biyu sai ce ya rasulullah kana bani umarni ne in koma koko kana bani shawara ne alayhi salatu wasallam ya ce a'a ni dai ina zo biyu ko kuma ina ba ki shawara sai Rasulullah ta ce hannun ka wanda bukata game da shi shi kenan kuma annabi ya kare ta ba ta ta yi rajja ba amma da annabi cewa ya kwashi kayan ki ki koma in ta ce a'a za mu ce mata radiyallahu anha yanzu guda ka umarni daban akwai abubuwa da manzo Allah ke ba su akwai umarni akwai kuma abubuwa waɗanda zai zama shawara ce yake ba su Allah ka gyara mu. Wannan hadisi an zo daga Abdullahi dan Amr dan Asim Allah ya kara musu yadda da Abdullahi da Amr bin Al-Asim. Kala yace kala li Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mani ya Abdullah ya kai Abdullahi bin Amr bin Al-Asim la takun misla fulan kada ka zama kaman wani nan akwai fuska guda biyu wasu daga cikin malamai masu cewa hadisi suka ce manzon Allah ya faɗi mai sunan sahabi manzon Allah ya ce mai kakka zama wane ya faɗi mai suna to amma nan masu ya hadisi saboda a koya martaba da girma da darajar wannan sahabin kan abin ka kallon shi da cewa da yana sallan nafila amma yanzu ya daina to da aka zo siyakin hadisin sai a ce kakka zama kamar wani kaga an shige da shi cikin girmamawa sahabi kuma wannan manzon Allah ne ya koya musu girmama junansu wata rana ana zaune cikin masallacin manzon Allah kawai sai aka ji ɗoyin tuta kuma kowa ya shiru da Allah duk wanda ya tashi waye ka shi da aka mutumin nan kawai shi ma ya murfi si radiyallahu anhu kawai ya zaman shi to kuma sallah ba annabi alaihi salatu wassalam sai ce ya san ranar an yi wata walima an ci naman rakumi sai maza Allah ce duk mutumin da ya ci naman rakumi ya je canza alwala sai ya ba shi mafaka sai ya raba cikin da ya je sake alwala shi sai da bayan ma maza Allah ya kwaci da dadewa sun ce kai sun ce aini na game da rufin asirin manzon Allah ce kun ji yadda muka ce tuzan ne ce ni ne ta ce amma da annabi ce a tashi ni ma sai ne ya rubuta alaihi salatu wassalam ka ga nan manzo Allah ya koya masa rufa mu junan su asiri shi yasa duk wani abu da zai auku a cikin sahabban manzo Allah idan malaman hadisi suka zo sai su ki faɗin abu yanzu da yawa kowa ya san hadisin sahabin da ya fi tsari a masallaci amma da Allah ya sunan shi in ba leƙe-leƙenka da rigimin ka fi yawa ka gama karatunka baka kai inda yake don wannan sunan in Allah ya ta ina ganin inda za ka same shi kusa kusa nan sai ka ji tafiyar ruhul bayan cikin surati cikin cikin surati a wannan sura ga ta da wanda ba a saba a wannan wanda wanda ba a bismillah bara'a surati tauba to sai le kile kan ya kai ganin a ruhul bayan za ka ga sunan shi amma ba san shi bane an sani amma saboda abin da kawai ya sabai ce anna rajulan wani mutum dan a kiyaye mutuncin shi kuma hannun kana karanta hadisan shi kace radiyallahu anhu amma da an ce ma shine ya tsarin nan ce shi ya zuwa sai masallaci shi wata kila da gaskiya hadisin ma kana yi kin alza haka sahabbai su ce radiyallahu anhu sun san darajar junan su sun san kimar junan su ko manzon Allah na fitauta su da laifuffukan su shi yasa mu ma wajibi ne duk abin da mu ga sahabbai sun yi na laifuffuka da sauransu tare da ba mu azumai bane dole mu ne mu lille don sun fi uwanmu sun fi uwanmu sun fi kowa namu don da ba su ba za ni sallah to sai mun zo Allah yake gaya mai shi gaya mai sunan sa ne la ta kun misla fula kada ka zama kaman wani kana yaqumu al-layl da wani ya kasance yana tsayuwar dare ba ta wata kiyamar layl sai ba tsayuwar dare kaga manzon Allah na mai izina ya kiyayi wancan mugun halin na kana tsayuwar dare ka daina kuna akwai karatu biyu karatun farko ashe alkhairi ne sai wajen wajibi ne kuma kowa ya kokari in dai ba kana da wata lahora ba ko Allah ya jarabe ka da mugun bacci ya zama kana kokarin sai wajen gwagwarin ikon ka kuma inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna ko da daren ne ka kasa uku ka zubar da ɗaya ka rinka yin biyu ko kuma ka zubar da rabi ka rinka yin rabi kai in ma bai yiwu ko raka a biyu shi din lalacewarka ya zama da ko raka a biyu kana yi amma sai dai asuba ta yi kawai ka miƙe ka taimaka masallaci a kai matsala ina fata an fahimta abin ka kokari ana tsayuwar dare sayyidul hawa mujahid al-misri yake cewa a ko cikin cikin dai rubuce-rubucen shi yake cewa idan ɗan adam na tsayuwar dare akwai wasu cututtuka da Allah subhanahu ta'ala yake ɗauke mishi amma ya kwatanta ya ce ka kula idan baka saba yin tsayuwar dare ba ka samu wata rana ka tashi ƙarshen dare ya ce kai ka samu wata nafila raka'a biyu mai tsawon karatu mai tsawon rukuku mai tsawon sujada ya ce ka yi ta kuma kai sallar subahi ya ce insha Allah ta'ala yace za ka ji Allah ya jawabe ka da wata zagayawa yace to wannan bayan gidan da za ka je kai wasu miyagun cututtuka ne a jikinka albarkacin kiyamun laili Allah zai cire maka su ko ga ko da kila duk ciwo ta ciwo ta nan da ake da ma kiyamun laili ake ko haka nan musamman yanzu irin yan lazumin nan na safe ko za ga mutum malam da zai ya kama lazumin yawo ko ai duk da zana ana jin wani nan wani nan wani ya zamu wani fili ya take waye ke waye kwana kiyamun ne da ka gani shi ciwon kawar da ciwon jikin ka gani da za ku kwashe da su tsayi tsayi wajen in ka tsaya da daddare ciwo gudu yake maka to aibi na biyu kuma shine in kana tsayuwar daren ka kare manzo Allah ya nuna mana aibi ne mutum ya dina tsayuwar dare ya daina yi Allah ya kiyaye mutafaqun alaihi wannan hadisi Buhari da Muslim sun rawaito shi babu istihbab ibul kalam wa talaqat alwajh inda liqa wannan babin kuma babi ne na mustahabbancin daɗaɗa magana idan za ka yi mu'amala da mutane to ka rinka gaya musu magana mai daɗi wa talaqatil wajh da kuma sakin fuska kada ka zama wani gingin duk wanda ya gangance shi dai wani Allah ya shi kuma ai komai da mutuwa ka zama ya zama koyaushe kana yawan sakin fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyaushe cikin fara'a yake da murmushi ba saman ba hakan ga murmushi akwai wani sahabi radiyallahu anhu yace lokacin da yazo ya musulunta yana dan karami yana dan karamin yaro da ya zo gaban manzo Allah ya ce sai ya dan furgita haka da gadon furjinin manzo Allah sai manzo Allah ya mai murmushi to da ya ga hakken bakin nan na manzo Allah shi ma ya yi murmushi ya ce har ya girma a shekarun shi ce da manzon Allah ya gan shi ya to sai ya mai wannan murmushin saboda na san damuwar da ka shiga to yau ma ba mun ƙara kwantar da hankalinka to kai ko kai ne zaka dinga ci amma la ai da na daure mai duk inda na gashi daure mai ne ko baka yi halin annabi ana son talaqatul waja sakin fuska yana da cikin ayyukan alhairi har sai da manzo Allah ya ce wa anta laqa akhaka bi wajhin qalil ko talqi sai ka gamu da dan uwanka ma kawai ka saka mai fuska wai kun ma manzo Allah ya ce ka saka ma dan uwanka fuska ma la dan sadaka ne baka da kokobo kaga wani ce awani salamu alaikum ina gajiya sai a zuba ma sadaka to ka daure قال الله تعالى الله مدوكين سركي yace wa hajjana kalil mu'mini ya rasulullah ka saukar da fukafukanka ga masu imani ba wai duk inda ka zanta ka aje hannu ba a'a ya zama cewa kana mu'amala da mutum kyakkyawan mu'amala da zai yarda da kai zai ganin zaka cutar da shi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace walau kunta fazzan galizal qalbi la faddu min qawli ya rasulullah da a kwatanta ma a misalin da ba zai yiwu ba da a ce za ka iya zama galizal qalbi la faddu min qawli Allah ya ce da duk mutane ya su wasu maka da a ce zuciyarka za ta yi irin zukatan wasu wanda za su zama masu kaushin hali masu mugun hali Allah ce to da a ce zuciyarka za ta zama ka ba za ta zama ba Allah ce to da in mutanen wasu za su yi su barka kenan wannan aya tana nuna mana hikima shine sakin fuska da jawo mutane in ka zama mai kaushin hali mai mugun hali to mutane wasu za su yi su barka Allah ka kiyaye mu wa an aji bin hatim radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam اتقوا النار ولو بشق تمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة متفق عليه وانا حديث عن زوج لك الدين ام حاتم الله يكرم مش يدا قال يا شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء اتقوا النار ku ji tsoron wuta walau bi shikki tamratin ko da da ba da tsagin da dino in ba ka da komai ko da da binan ka kwaya ɗaya ka raba biyu ka ba almajiri ka ce ga sadaka Allah albarkacin rabin da binan nan Allah ka kiyaye daga shiga wuta bawan da biyu ya kai naira goma to sai ka lissafa kai kullum naira nawa kake yin sadaka don Allah don ya kiyaye ka daga wuta nawa ne akwai wanda rana za ta zuru ta faɗi da sadaka ko kwanda nawa kuma ga dubbai aljihun shi kuma da an ce Allah samu shiga aljanna ya ce ba sadaka manzo Allah ce to ku kiyaye wuta koda da ba da rabin dabino fa man lam yaji manzo Allah ce wanda bai samu hakan ba fa bi kalimatin tayyiba to ki kiyaye wuta da yin kyakkyawar kalma ka rinka gaya wa mutane wa kulu linnasi husna ka gaya mutane kyakkyawan magana duk mutumin da za ka yi magana da shi ka tattauna maganar kun ka gaya mashi sai ka ji ma mutum yana cewa ni wa an zan huban da kyau ni wa duk magana ta yi zo baki na faɗi nake ka samu matsala an san ni ban da haƙuri duk abin da aka yi mai na rama ka samu matsala abin ka gaya wa mutane kyakkyawar kalma wani wanda zai zo ya cuce ka ko ya zage ka kai ka mai kyakkyawar kalma daga cikin sufaye an ce wani sai ya je wani guri ya bata shi ya zazzage shi ya ci mutuncin shi aka zo aka gaya mai sai zai ce mai wani na ji labaran da ka faɗa amma na zo in yi godiya idan abubuwan nan da ka faɗa a kaina gaskiya ne to Allah ka gafarta mai idan kuma abubuwan da ka faɗa a kaina ƙarya ne ƙage ne da shari to Allah ya yafe maka akwai sauran rikin akwai wanda ya jima wani ya zazzage shi ya ci mutuncin shi ya gulmar shi sai ya ɗauki dinarin ɗari biyar ya zuba a jaka ya je gidan shi suka gaisa shi wani na zo ne in godiya Allah ya saka da alkhairi har ma za su kunshi ya so ka roƙo shi ai na ji ladan ka da ka kwashe shi a majalisa duk ka bani Allah ya saka da alkhairi kana da hankali kudin sun an ku a rinka yin kalimatu ɗayyiba kyakkyawar kalma kai ko ba ka da abin da za ka gaya mutum in zai wuce ka ce a dawo lafiya Allah ya kiyaye wannan za ta wuya ga to kada ya wuce a ce to wancan dan kaza kaza ina za shi to ba shi bane dan kaza kaza kai ne ba muttafaqun alaihi buhari da muslim so ko yace shi to lokacin namu yayi ko mu kwana anan sai Allah ya kai mu zuwa mu kwana anan Allah ya kai mu ka a wannan lokutan mu dan uwa ko da yanayin dare da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya sa wannan karantarwa mu ranka yin aiki ita muna amfani da ita alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yanzu za mu kwana sai in Allah ya kai mu rana ta gaba kuma yau muna ashirin da tara da watan Zulhajji wanda a gobe ko jibi zai iya zama ɗaya ne ga watan sabon shekara ɗaya ne ga sabon shekara ta musulunci to don haka a yi ƙoƙari da yawan ibada musamman a cikin wannan rana don godiya ga Allah Allah ya kawo mu sabuwar shekara kuma a yi ƙoƙari a buɗe wannan sabuwar shekara da ayyukan tsaye mutane su yi ƙoƙari wani ya ƙoƙari wannan ya azumi ya ce ina son in buɗe wannan sabuwar shekara da azumi wani da wani aikin alkhairi ce ina son buɗe sabuwar shekarar nan da sadaka wani da sada zumunci wani da tausayi wani da kaza kai ko ba wannan ba ka yi ƙoƙari a wannan tsara na sabuwar shekarar duk na filfilin nan da muke ta faɗa a ce mutum ya yi raka'a sittin da shida a wuni ka yi ƙoƙari ranar ɗaya ga wata nan ka buɗe sabuwar shekarar da in kai sa'a ka shige wa falala Allah shi kenan da aka a buɗe su da ayyukan alkhairi wanda aka ce yau ɗaya ga watan sabuwar shekara kuma Allah ya kai mu rana ita yau shekara shi cikin da muke na sabuwar shekara dan yau ya kamata a ce da yau ne talatin da yau aka yi mutum da ya kai Allah ya kai mu rana ita yau insha Allah za mu duba wani maudu'i muhimmanci cikin abubuwan da aka saba za mu gudanar da wa'azin sabuwar shekara ko yanda dai Allah ya subhanahu wa ta'ala ka zai da fata Allah ya nuna muwafaka alfawarin manzon Allah kwamitin marayu su tashi su zagaya kamar da aka saba zagayawa sai ne kai tambaya ba kwamitin ne yau ranawa akwai ta baki wa alaikum salam wa alaikum salam wa rahmatullahi so musamman ga ogas ta kama ko ido ne ke wata aiki sun kan ogas ta ji hujjojin da ke za a haɗa sallah abu biyu ne ko na farko dai ruwa ga hadari ya haɗi ya haɗi ya haɗu ana da kyautar da kan wucewa wannan hadarin na da wahala Tun an ga hadarin na ya gangama kuma ga lokacin magariba ya yi sai a zo a yi magariba a yi isha'i kowa ya kai gida ana jin tsoron an magariba aka kai gida ruwa ba zai bari abu na biyu kuma shine an yi ruwan an ɗauke amma ga ta ga duhu ba ta ɓan bane kawai ga ta amma ga bijila za ka ga inda za ka tata za a haɗa sallah ga duhu ba ta ƙofar ta za ka bi har gidanka za a haɗa sallah. An fahimta? Taɓo da duhu ɗaya kenan, gangamar ruwa ɗaya kenan. Amma idan misali an yi magariba an gama ana zaune a masallaci sai aka ji hajjar ya rubutu ba za a ce mai maza mai sallah. In aka yi wannan an yi isha'i lokacin sa ba Da aka dai hujjojin tsarawa hujjoji su ne waɗannan guda biyu. Su ne dai malamai suka rubuta. da aka in ba su ba ba a yi na eh in haka zo don haka sallah yadda ake yi za a kira sallar magariba kamar yadda ka ce da loudspeaker in aka kira magariba a yi sallar magariba kamar yadda aka saba yin ta idan aka gama sai kuma a kashe loudspeaker sai a yi kiran sallar ƙasa ƙasa a cikin masallaci da zama iyakar na cikin masallacin ko kaɗai za su ci a kira a tare isha'i a yi kowa ya haka ake insha Allah. Alaikum salam. Na. To shi farin kyalle ga masu yin wazifa baki ɗaya a cikin juma'a da wazifa shi asali asalin shi ba shara'i bane na wazifa ko da shi ko ba shi za a abin da ya sa kawai kallon idan wasu bayan Allah suke wani aiki neman albarkar wannan aiki shine ya jawo kake ganin kallon wajifa a data abin da ke aukuwa shehu tijjani radiyallahu anhu lokacin da ya fara yin jam'in wazifa to sai zan ba a masallaci yake ba yana yi ne a zauren gidan da yake kuma shi gidan gida ne na hubusi gida ne na duk wanda ya samu dama kawai a saukar da shi wanda ya wuce a sawa to anan ake wazifa tare da almajiran shi to ya zama idan an yi da'ira duk wanda ya zo zai wuce tunda shi ba ita ba ce gaban shi kawai sai ya tsallaka sai ya wuce to shine shehu tijani ke cewa almajiran shi ko gitta da'irar nan da ake yi muna wazifar nan bancin daɗin shi ya kamata mu dan sakan mu mutane hanya da za su dai ko ko mu samu wani abu wanda in dai mutum na da hankali ba zai zo ya saka to shine shehu ali tamasini ba ali al-harazimi ba shehu ali tamasini sai ce ni abin da nake gani shehu mu samu farin kyalle mu shirke in dai mutum na da hankali ba zai taka kuma ganin wannan farin kyallen zai nuna aikin da muke yana da tsarki kuma farin kyallen zai rinka tuna mana mutuwa shi ne dalilin kawai shauka da farin kyalle to sai ya zama da shauki ya ne gina zawayar shi da aka koma sai aka ci gaba da sawa da aka ko da shi ko ba shi za ya abu da ba wa alaikum assalam na'am liman wanda yake yin jam'in sallah na'am eh idan aka ce ga wani limani ana zargin shi da yin zina to kamata ya a tabbatar sai a kira liman a zaunar da shi liman ana tuhumar ta da zina an ga kaza an ga kaza an ga kaza idan ya yi ikirari ya tabbatar ko kuma bincike ya tabbatar a daidai shi sallah inda dai ai bai halatta a ji fasiki sallah ba kuma ya koma je ya ci istighfar ya rowa mu kanshi asiri da wajen asirar da Allah ya yi an gane amma ana iya ana zargin ko kuma abin da aka gane cewa ba haka bane kawai dai abubuwa ne shi eh in bincike za in an yanda ta yi magana ta yi waita idan aka bi aka bi za a iya samu gaskiya abu ko wancan gaskiya abu abin da ke damun mu a wajen shaida munafunci shine kawai da aka bincike za a yi abu ya tabbatar ba za a bi shi ba insha Allah wa alaikum salam na'am to inda sai abincin da rabo ya kwana da yunwa wai malamin ne ke cewa ya aka gama an ce an haɗa sallah an gama ko sayayya kada mutum ya hede da gida don in wanda bai da wanda za su dafa mai ne ba eh an gane ko a'a abin da kawai aka ce ba za a yi ba shine ba za ka yi nafila ba za ka yi shafaɗi da wucin ba ko wata nafila kusa sun gida nan da an ce assalamu alaikum kowa ya dauka ta shi kawai ya kai shi ne amma in baka da mai dawa ma abinci dole zaka je gun masu indomi dole ka je ko in baka je wani amfana da yunwa ko baka je an magana da inda kake hirar ka baranda ana zo mu hiro ba matsala ba ita an yi wannan ne dan jam'in sallah dai a samu lafiya insha Allah amin sallar shi ba haka ba ne dan mutum ya yi wucin a farkon dare idan ya farka cikin dare yana so ya nace gani shi yana iya nace gani amma dai ba zai sake wani wato ba manzo Allah ya ce la wuturani fi lailati babu wuturi biyu a dare ta wannan shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi kai sai addu'a na'am wajen hada sallah eh matafiyi an yi sai ya hada sallah eh in dai tafiyar tashi ta kai kasar yawwa ko kuma in tafiyar ta tsananta ana ganin ta yi tsawo sosai zai iya haɗa sallah in ya tsaya ya magruba da isha kamar yanzu kani hilegar ko to shikenan inda kuka je kuka tsaya ba a san yawan tsaye tsaye dan a isa da wuri inda kuka tsaya sai ku a zawo ku la'asar inda rana ta yi zawali inda kuka tsaya rana ta iya kai magruba ka isha yi kai babu laifi Allah ya mana muwafaka Allah ya dade Allah ya dade ayyukan mu Allah ya dade kan bukatun mu Allah ya dade kan bukatun mu Allah ya dade mu abubuwan da suka damu sannan Allah ya mana magani ya kuma da a hannun yanka da Allah ku kuma da mana yana da kusan mana da shi kawai yan uwan baki ɗaya Allah ka zaura da mu lafiya an yi rashe rashe cikin sati cikin nan biyu iyayen wasu daga cikin yan makaranta da kakannin wasu yan uwa da sauran da mu kan cikin wannan mafi dukkan wanda aka raba in kuma ta jira maka ba musamman akwai ɗaya daga cikin mu shehu Habibu Allah ya jaddada mai rahama mutumin shehu mai uwa da hankali Allah ya sada shi da manzon Allah da sauran su mai ɗaya Thank you. da ya da uku Allah ka ne mana ne ka a duk inda ke da ba ku ba ka mu Allah ke mana magani Allah ka ne mana su اللهم اصلح بلدنا من يوم الدنيا واجرنا من كل الدنيا وعذاب الاخره وانا اعوذ بك من شر ما يكون